بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله Allah madaukin sarki ya kawo mana ranar ta Laraba Allah ɗaukin sarki ya kawo wannan rana ta laraba nawa ga wata ya kai shida wani shida ko ko biyar ga wata rabi na awwal wata na uku a lissafin watannin musulunci hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu a kalandar nasara kuma kamar sha uku ga watan goma dubu biyu da ashirin da ɗaya to kamar yadda aka saba a rana irin wannan ta laraba muna karatu a wannan littafi mai albarka na kifatul mawdud da kamil mawdud na babban malami ibnu qayyim da jawziya Allah mutum sarki ya maki rahama darasin da ya wuce shine darasi na hamsin da tara da aka wannan shine darasi na sittin daidai mun karkare fasali na goma sha uku a babban babi na tara a cikin matsaloli da yake tattaunawa game da kaciya da har yanzu muna cikin wannan babban babi mai taken kaciya da abin da yake tattare da ita na hukunce hukunci wannan fasali na goma sha hudu mali ya kulla shi da wani sabon take cikin wata matsala mai muhimmanci kuma wacce take da alaƙa da kaciya take da alaƙa da makoma ma malaita al-faslun rabi wa ashir fasali na goma sha hudu fil hikimati allati li ajliha yu'adu wa adama gurla wannan bani zai tattauna ne akan me fil hikima a cikin hikimar da ta sa allati li ajliha hikima wacce saboda ita yu'adu bani adama za a dawo da 'ya'yan adamu a ranar lahira kama bada na kumta kama bada kama bada akum ta'udu to bayan mun gama rayuwar mu gwargwadon shekarun da Allah ya kiba ma kowa gwargwadon yanayi da yadda Allah ya so a rayu ko a rayu da lafiya ko a rayu da lalura ta ciwo ko a rayu a bisa tafarki mai kyau ko a rayu a kan tafarki mara kyau ko a rayu cikin jin daɗi ko a rayu a kunci to ko ma dai ya ne babu makawa wata rana sai an ce babu yasa suke cewa idan ka ji an ce Allah ya raya to sai kuma ka ji an ce Allah ya ji shi a tsakanin haka kuma za a yi ta maimaita Allah ya bada lafiya ya jiki ya yi sauki to Allah ya kara lafiya Allah ya sa zakar jiki ne don in dai an faɗa na farko to sai an faɗa na ƙarshen to kafin na ƙarshen kuma sai an faɗa na tsakiya ya jiki ya kaza ya kaza ya kaza to bayan duk mutum ya gama mutum zai rasu wannan mutum ya so ko ya ki ko ya sallama ko bai sallama ba ko ya yadda ko bai yadda ba shi dai musulmi duk inda muke mu da ma mun sallama wa ala ra'as wal aini ne ke sa ba ma Allah abaiki ba mu shi bakan magana ba ma jin cewa bai da iko a mun sallama to me yasa muke kuka tace haka Allah ya wu shi yasa ya ba mu haddi da gwargwado irin kukan da zamu ai kaga wala zuwa ce saboda namu ya rasu ba shikenan mu dora hannu a kami ta kuka mu waiwaya mu samu wani masallaci mu rushe sai tun da ya kashe namu shi ma ruka mai daki asara duk asara ce ko ba za ka taɓa ganin wani musulmi duk duk ɓannan shi da ya haka ba amma kafiri ma yanzu nan kafiri zai fara zaki Allah da rashin ladabi to ma da yace to ina hikima me ce hikimar da ke cikin idan mutum ya gama rayuwar shi wanda a wannan rayuwa an shar'anta mashi kaciya to ina hikimar kuma ranar da aka tashi tayar da shi gaban Allah domin faslul hisab bayar da sakamako me yasa za a tashe shi da kaciya kaga malamai ba sa barin sagiratan wala kabiratan illa na kashuha amma ba ko zai ka ce to wannan wannan al'amari ne fa na lahira a bacci mana sai an je a ga yaya zai kasance suka ce a tunda dai akwai barbashi akwai dalilai da suka nuna yadda za ta kaya to bai kamata a bar mutane ba tare da faɗa masu yadda za ta kaya ba al'amarin lahira ana barin shi ne a lokacin da ba ka da dalili da za ka iya dogaro da shi kan cewa ga yadda za ta kaya kama tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a matsayin shi na mai shari'a wanda ake ma wahayi cewa ga yadda makomar za ta kasance to kaga yadda ana da ilimi ana da hujja hannu da haka za a nuna kuma za a faɗa to da a takaice wannan fasali zai tattauna ne akan hikimar da ta sa ranar lahira duk wani ɗan adamu da ya tashi a filin alkiyama zai tashi da loba kace shi ta dawo wanda aka haifa da ita dama za ta dawo balantana kuma wanda dama da ita aka yi suna kawo kowa zai tashi babu kaciya kowa ba babba ba yaro ba wani mai girma ba wani mai daraja ba wani mai alfarma ba wata alfarma inna akramakum indallahi atqakum to atqan nasi ma za su tashi da lobansu su da ka wannan rana kuma ba aibi bane ba abun suka ba ne ba abun a ci mutuncin mutum ba ne ko kuma a fake da shi a ce to wani rizon da sakamako sun mace tasgaru a don a tashi ita ba komai ba ne mada ke lamma wa adan lahu subhanahu wa ta'ala yayin da Allah madaukakin sarki yayi alƙawari sai ya zo da wata jumla ya ta raziya kafin ya zo ya faɗa mana mene Allah ya alƙawari sai ce wa huwa sadiqul wa'd Allah kuma mai gaskiyar alkawari ne inna Allah la yukhliqu al-mi'ad Allah baya saba alkawari sai kan yi alkawarin zai yi tsaran ka'inuwa ko abin da Hausawa kan faɗa shakurin ka sai yayi yayi alkawarin sai ya taimaki musulunci da musulmi walau ba da ki sai duk banna da za ga wani ɗan duniya na yi yanzu ba musulunci za ka tausaya mawa ba shi za ka tausaya mawa dan akwai ranar kin jindanci akwai da ba zai yi ba tunda Allah ya ce zai taimake mu mu sha kore to me yasa muke shan wahala a hannun yan gari gari sai da ma fa za mu sha wahala kuma an faɗa mana dalilin shan wahala akwai ma abin da in ma mun gyara shi kenan bai na ukku mu wannan kuma Allah zai mana in ba mu gyara ba to Allah shine mai gaskiyar alƙawari alladhi la yuqliqu wa'ada wanda baya saba alƙawarin shi Allah bai saba alƙawari Allah ba alkawarin wani mutumin kirki ba ne a nan duniya wanda ka iya takilan yanayi yanayi yanayi ma ya saba ko balanta kuma yi alkawari ne irin na yadda makaratiya har wani balarabe ke cewa to wani ma idan ya maka alkawari shi alkawarin da yake maka shi yake gaya maka ba za a cika ba e lokacin da yake maka alkawarin idan sun ci zaɓe za ku shana to waɗannan jumlolin su suke gaya maka idan sun ci zaɓe za ka bari amma sai ka natsu wani lokacin kuma sai daga baya ka gane kuma yanzu na san ana ma ganewar a wasu wurare amma ka nemo rekodin ɗin alkawuran ka sa kai da kanka sai ka zuci eh wata kalma da ya faɗa to akwai dai ƙarfin gaskiya eh haka ne to Allah shi ne alƙawari baya sabawa ba zai canza ba sai dai suna cewa alƙawuran Allah kala biyu ne akwai alƙawari da cewa zai baka mai kyau akwai alƙawari da cewa za ka haɗu da mara kyau shi ne a larabci ake raba su gida biyu idan alƙawarin Allah na ni'ima ne da alkhairi sai a ce mai alwa'ad idan alƙawarin ko na azaba ne da hukuma da tabewa gabawa sai a ce maki alwa'id sai suka ce to ai ko da a cikin mutane ma idan ka sami mutum nagartacce idan ya yi alkawari na alkhairi to za ka ga ya cika sai ko ana hamada hamada amma idan ya yi mummunan alkawari to za ka ga ya saba alkawarin misali yanzu a ce ya yi alkawarin sai ya daurawa ne kenan da ya shigo sai ka ce mata ai wani ma bai lafiya wata uku da suka wuce yanzu idan dan tasha ne dan ta kifi sai ce tunda ya rika wuri kan daure shi amma idan mutumin kirki ne sai je gaishe shi sai ya ba shi alkhairai da abinci da tufa da kuɗin magani yanzu ina alkawarin da ya sai ya ɗaure shi sai ce a'a ai karimci ne ga mutumin kirki ya yi alkawarin azabtarwa ya saba alkawarin to haka ma Allah yake shine wani mai waƙe yake cewa wa inni wa in wa'adtu an awwa'adtu da mukhlifu mi'adi wa munjiz maw'i yace ni din nan da ka gani wallahi na kai kololuwa a nagarta da kirki idan na yi alkawarin alkhairi to sai na zartar ko ana hamala hamala amma idan na yi alkawarin zan cuci wani ko zan azabtar da shi ko zan rama cuta yace wallahi sai in saba saboda lokacin da kai mummunan alkawari ko alkawarin abu mara kyau ka saba darajar ka ba ta gaza kai kyakkyawan alkawari ka cika ba to har Allah aka yi alkawarin zai saka wani wuta zai saka wani wuta zai saka wani wuta zai daura wani zai hukunta wani zai daki wani sai ce ya fasa wannan girma ne ga Allah amma ce zai sa wani aljanna ka nemo ba za ka taba ganin da zai laga ba ba zai daga ba to Allah madaukakin sarki idan ya alƙawari ba ya saba ke sa mala ne ya amfani da kalmar wa'ad bai ce wa'id ba yace to mene Allah ya alƙawari annahu yu'idu al-khalqa Allah madaukakin sarki shi zai dawo da halitta kama bada'ahum awwala marra kamar yadda ya fare su tun a karan farko yadda ka san an haifi mutum haka zai dawo ai da ga wasu muna da tsari ko wannan tsagar ba ta an yi wani lalura an da wata lalura an yi wani fiskide an yi asarar kubba an yi asarar dan yatsa an yi asarar kafa a'a wai shi ya aka haife shi haka zai dawo haka zai dawo to Allah ya alƙawarin sai yayi haka kana min sidiki wa'adi yana da gaskiyar alƙawarin Allah ayyu'idahu ala al-halati allati bada'ahu alaiha ya dawo da mutum akan halin da ya farar da shi a kai min tamami azaihi na daga cikar gaban shi wa kamaliha da kamalar su in an ce tamamul azai sai ka dauki cika ta wajen adadin gaban haka za su wa kamaliha da cika kuma ta wajen haikal in doguwa ta ka dawo doguwa an yanke ta dawo adadin gaban haka za su zo a cike dan adam zai tashi gaban Allah bai da wata nakasa wanda malamin suke ta kaga wannan tashin da zamu yi a gaban Allah mai hawan jini ya warke mai ciwon ido ya warke ciwon hakori ya warke likan jamau ya warke to wannan me yake alamtawa to yanzu kenan a gaban Allah kowa ma dan gata ne ta akwai kafirai to shikenan suka ce to yanzu me yake wannan abu me yake nuna mana kenan wannan yana nuna mana idan kana da hawan jini a nan duniya ba shine karshen azaba ba dan da hawan jini karshen azaba ne a duniya da kafirai da shi za su tashi a lahira amma inda kafir ya tashi ba hawan jini a lahira to kenan hawan jini a nan duniya ba shine karshen rayuwa ba me aka yi maki tanadi kakan hawan jini wuta za a wurga shi khuduhu fa kulluhu thumma al-jahima salluhu kai da jin gullu gullu ko baka duba kamun ba ka san abinci ne da sunan gullu don da ya shaki kawai ka je wani shago a ce to akwai abinci kala kala akwai nasib kaga wannan daga jin nasib wannan zai wuce lami lafiya akwai kuma gullu don ta ko aje shi ba na ci za ka abincin mutanen tare ne kuna ni ne gida za ka baka da su suna daga bin kaga an kira su gullu wannan yayi lallai dan afirka ya ci zai san bakwai miya ce to mutum zai tashi gaban shi adadinsu a cike yanayinsu kuma a cike qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce a aya ta 104 a suratul anbiya yawma natwi sama ranar da zamu nada sama ranar lahira kenan bayan sama ta tsaki duk ta yi abin da za ta talla ya nade ta wa yawma tashakkaku sama'u bil ghamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila haka za ga sama da ta wani shafatis sama fa iya yau mai izin wahiya na ce wallahi sama sai ta tsatsage me yasa za ta tsage na ce fa iya yau mai izin wahiya dama sama a ranar mai rauni ce wal malaku ala arja'iha haka in ta dare wani ya kada ya hagu wani ya dama sai ka hango malaiku a gaba da gaba za su sauko والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية malaiku takwas za su hudu dauke da harshen Allah dama yana saman sun hudu shi su dauke shi ga idan sama'un fasarat da idan sama'un shaffat idan shamsu kuwirat har malamai suke cewa ka lura hikima ta ƙur'ani akwai wasu kalmomi guda biyu kusan ma'anarsu iri ɗaya amma akwai bambanci akwai iza akwai in in mu ɗauki ayar da ke cikin suratul ma'ida ta haɗa su ya yi allazi na amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'a sai ce idza nudiya lis salati ya fa da idza idan in ka zo masala haka zaka ce idan fasau ila zikrillah adinna ya yi allazi idza kuntum idza kuntum ila salati ko يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين yace wa in kuntum junuban fasahab me yasa bai ce iza ba suka ce sirrin kwaya ne ita iza ana amfani da ita ne cikin abin da kodin yake yawan faruwa ko kuma bai faru ba amma ba bakawa da ya faru me da ce idan shamsu kuwirat da Allah ce in shamsu kuwirat to da akwai yiwuwar ba za ta yi ba amma tun da ya sa iza ba wata gwamnati da ta isa ta hana ba wata hukuma za ta shiga ta buga guduma akan kasko ta ce an ɗauki decision a yi wala ba ba isa ba wata mace ba ta yi wanda zai iya ba yasa ya sa iza kenan mumin sallama wanda kuma yake ga wata ya karkace nan da yan kwanaki zai fara haske da Allah ya hawa ya gyara mu dai muna nan kasa mun ma ya karkace mun yadda haka aka so ya karkace mun sallama ka duba sai ya ce idza kuntum ila salati idan kun tashi za ku yi sallah ana yawan yi kuma dole sai an yi alwallan amma da yake wajen janaba bai ce wa in kuntum junuba ai ba dole bane kullun za ka yi sallah sai ka shiga kai wanka ai ba kullun kake da janaba ba saboda ba kullun haka ke faruwa ba sai ya sanya in Walla ya ce yau ma natsuwi sama ranar da za mu naɗa sama wani zai ce to dinkewa ba in ka ce a tsayu kamar yanzu mai wanki da guga in ya wanke in ya goge maka riga ka tsayu yake mata sai ya nade ya nade ka karba shi ka je ka samu sai takarda ka duba ma sha Allah ka ba za ka ruko ta haka a fili ba ko sai ka kada da kalmar ne ka ninka biyu ka ninka hudu ka ninka takwas sai ka tusa da shi wannan shine tsayu yadda ka ga muna nada takarda haka Allah madaukakin sarki zai man zai man sama yasa ya ba mu misali yace ka tsayyi sidilli lil kutub kamar yadda ka san marubuci idan ya gama rubuta wasiƙa zai naɗe ya naɗe ya kalmar ce ya sake naɗewa ya sake naɗewa sai ga ta yar karama sai saka aljihu ko saka yan balau to haka Allah zai tattaro sama iya fadin da mu sani ba ya naɗe ya naɗe ya naɗe Allah sai kama bada'na awwala khalqin nu'id yadda muka faru farkon halitta haka za mu mayar da su ba kaciya ba tsaga ba wani rutsu-rutsu da aka yi samu na rayuwa ba wata nakasu da aka samu ta rasa wata gaba ko rasa wata fata ku a'a duka babu lace wa'adan alaina alƙawari ne muka yi makamu inna kunna fa'ilina wala sai mun aikata haka tabbas sai mun aikata wannan aya ce ta dari da hudu suratul anbiya akwai kwatankwacin ta a cikin suratul ruh aya ta 26 Allah ce wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu Allah shi ke farar da halitta sannan shi ke dawo da halittar bayan ta mutu irin yadda ya faro ta talace wa huwa ahawanu alai kai in ma ana maganar wane ya duya to na farkon ma ya duya na farkon ya duya yanzu shi sai ya ce da wanda ya gani ya kwafi da wanda ya kirkiro wahalar da da original da wanda ya photocopy da ke duk wahalar da a ai ko gobi kawai na danne za a dauka to Allah ce wa huwa ahwanu alayhi wa lahul masalul a'la wannan ita kuma aya ta 27 kenan a suratul وقال تعالى كما الله من أوكي سرقة في سورة الأعراف آية 29 yake cewa kama بدأكم تعودون karshen aya kamar yadda ya fare ku haka ne mayar da ku wa aidan kuma fa innal khitana innama shuri'a fid dunya li takmil at-tahara fa inna khitana lallai ita kaciya innama shuri'a fid dunya an shar'anta ta ne a nan duniya li takmil at-taharati domin a cikin tsarkin mutum والتنزه من البول لكم تركوا لك الفطاري وأهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون سوكم ين الجنة باسا فطاري باسا باين جدا فرشان نعمة جينا ننكو كجيت يا رأيك جدي أباك أيكي أو أساينن ana so ka samu kan tamemen gidan da ba ba yi a jare ba ma jare ba ka tafi gidajen gwamnati gamman house bayan ma har a ofis ga gwamna ga tutu ga kwamishina ga tutu suna ta mulki tare wata rana tutu ya hana sainin wata rana kuma tutu ya sa ya sainin da wuri da ya ce sai gobe cikin shi ya kaɗa ya duk ba zai fito gobe ba dan kara ya ji kunya sai ya sa maku hannu tutu ya sa ya sa ya sa maku hannu da wuri ko kuma ya zai sa hannu ciki ya murɗa ya ce ina zuwa kulle kofa ya shiga in ya fito ko ya faɗa ko kar ya faɗa yana zagayawa ba mu shi ba ma da buƙatar a tambaye shi dan kai da kana shiga bayi ya daga abin nan an ana hira da mutum ko wani abinci ya fi so ka taba jin dan da ya wauta ya ce kana shiga bayi saboda ya ɓata ya ɓata rikoda ne amsar ita ce eh yana shiga shi sa ba zai tambaye shi kana da rai kana numfashi kana shan ruwa sai da tambaye shi wani irin ruwa ka fi sha dan mun san kana sha wani irin bayi ka fi so ka shiga ita ma ba sa tambayar shi dan sai idan ciki ya baci har contaminated din ma ka a shiga wala ba a zaba kowace za ga shiga to Allah yadda a ƴan aljanna ba sa ji tsani ƴan aljanna ba sa kashi wannan ba karamar ni'ima ba ce falaita hunaka najasatun tusibul ghurla da haka babu wata najasa wacce za ta samu kan lobar da ake yankewa a nan duniya wa ya taju ila taharruz minha balantana har ya buƙatu zuwa ga samun kariya daga gare ta wal qulfat ita ko wannan fata ta loba la tamna ladzata lil jima'i wala tu'awwiqu ba kuma ta hana jin dadin saduwar namiji da mace kuma ba ta hana shi hada in kuddirat timraruhum ala tilkal hala wannan fa idan ma Allah ya kaddaro ɗan aljanna su ci gaba da rayuwa a halin rashin kaciya. Ai kaga nasoshin kai tsaye mai suke faɗi, ‘yan aljanna za su mutum jimilla yayan Adamu za su tashi a filin alkiyama da roba. Yanzu abin tambaya nan, shin idan aka gama hisabi ɗan aljanna ya karɓi shahadar shi ya shiga aljanna, zai zauna da wannan lobar? To shi ne malakin ta eh bari ma ka kaddara misali da ita zai ci gaba da zama a aljanna to shikenan yanzu shigar shi aljanna ba za shigar shi aljanna da doba ko da rashin kaciya ba zai cutar da shi da kawai ba na jin daɗin rayuwa ba abin da zai cuce shi yace allati bu'idu alaiha halin nan da aka tashe su a ciki yace wa illa fala yalzamu min kaunihim yubatuna kadhalika ay yastamirru ala tilka alhala kuma ballantana ma ballantana fala yalzamu min kaunihim yubatuna kadhalika ba tilas bane dan an tace su ba kaciya ay yastamirru ala tilka alhala wanzu da rayuwa akan wannan halin fa innahum yubatuna kufatan uratan kuhuma to ai kaga za a tace su kufatan marasa takalma amma dan aljanna na shiga aljanna takalmi sai wanda ya zaba uratan za a tashe su tsirara ba mai ko dan kamfai amma kuma yana shiga aljanna wa libasuhum fiha harir ko yulbasuna thiyaban min sundusin kifafin alhariri ko ya zama istabarak mara kauri ko ya zama dibat mai kauri kaga da nan na da tufa amma a filin kiyama fa bai da tufa to sannan buhuma sannan za a tashe su ba kaciya to an tashe su ba takalmi sun shiga aljanna sun sa takalmi an tashe su ba tufa sun shiga aljanna sun sa tufa an tashe su ba kaciya kaga ba zai zama da mamaki ba kuma dan in sun shiga aljanna yan aljanna kawai aka dawo musu da kaciyar su dan wuta ka yade shi wata hikima ce kuma ta Allah kuma shi fa'adul lima yuridu ne yace thumma yuksauna daga nan sai a sa musu tufa wa yumaddu khalquhu daga nan sai a girmama halittarsu a buɗa ta a faɗaɗa ta wa yuzadu fihi ba'da zalik a ƙara girman su bayan haka yuzadu fi kalki ahal jannati wan nari yan aljanna da yan wuta za a ƙara girman su to yanzu dai misali ne ko da wutar gasa biredi ka je ka samu wani babban gidan biredi inda suka iya sarrafa buhu hamsin a ce kawai an tashi kan ice kawai ko buhun gawayi akan zuba kamar buhu dubu ɗaya sai ka ɗauki wani ɗan adam ka wurga ai gawayin nan ba zai san ya ci mutum ba ko ko mace sai ka ɗauki ƙuda sai ka wurga ba zai ji komai ba da haka yanzu ka tara wutar jahannama mutum sa mala'iku saba'in suna riƙe da ragamarta ko alaiha ta ta ashar ko mala'iku goma sha tara suna riƙe da ragamar suna so ta kucce ya ce to wai yadda mutum yake rayuwa ta tsigiyi ce ta za a wurga mashi me za ta ci ba abin da za ta ci to dan ita ma ta more ta samu daɗin bauta ai dan mutane suka musulunta ai masallaci ake gina musu da makarantar islamiyya ko idan mutane na son noma ai gonaki ake tanadi da taki da waye sai ta ba za ka yi mata tanadin ta more ba to me ta moren da wuta za ta yi shi ne sai girmama masu shiga wuta a mai da su ɗika-ɗika a ce ga sunan kikici yadda ya kamata kai kuma ka ɗanɗana azaba duk inda ka an tal inda ka an tal azizul kari to yan aljanna ma haka muka shiga aljanna yadda muke girin haka sai daɗin zai mana yawa kuma sai ya ƙara ko ya samu ba za mu ji daɗin daɗin ba amma yi mutum shirgege a girmama mu kaga nan aka yi mutum ƙato irin wannan a ce misali girman mutum da ya kai masallacin nan sau uku hular shi kyau ya tashi shi dole maka riga ba da kamfani duk wanda koyi ya zo ce ina son hula wanda za ta iya rufe masallacin nan kaga farashin da ya samu kayan zaman ne wandan ka riga ta ta yadi ɗari biyu da hamsin wandan kawai daga ka siyo yadin shadda goma goma goma goma sai ka siyo goma guda ashirin da biyar shi ne sai ba tela sai maka wando mazaji da kake sa ya maka sai ka siyo shadda yadi biyar ta za a farke a farke a farke a farke a farke kagan anan ne da wahala da Allah ya yi hikima da anan ya mutu ka dika ya mu kanana a can da rayuwar sai wahala a cikin ka zauna cin abinci za ka iya cinye tuwon buhun masara biyu da safi shayi kuma irin wannan jarkar mai lita ashirin da biyar biyar kamar guda hamsin su za a haɗa maka lifton kawai kake ji ba wai nan dan abin nan ne ɗan indomi ko wannan kaga sai abin da hali sai dai motar ta tsaya ana ɗaukowa ana ɗaukowa ya kusa cinyewa a wata ta shigo to kaga da an yi maka a nan duniya da mun faɗi kai ya kake gani cikin ma malmala ɗaya ta ishe ka amma ya kake ga ana fama sai ka tsallake awancin abinci ma baka ci ba to Allah zai girmama ɗan aljanna dan su ji daɗin ni'ima da aka tanada a ciki zai kuma girmama jikin ƴan wuta dan wuta ta ji daɗin cinsu wa illa fa waqtu qiyamihim min al-quburi in ba haka ba lokacin tashin mutane daga kaburburansu ya kununa ala suratihim allati kanu alaiha fi dunya za su rayu ne au za su tashi ne daga kaburburansu a surar da suka rayu a duniya wa ala sifatihim akan siffofinsu wa ala wa hay'atihim da yanayinsu in dogo ne dogo ne in gajere ne gajere ne da sauransu wa ahwalihim da yanayinsu ɗabi'ar da ka san mutum da ita kafin ya rasu a riji ce kuma zai tashi da ita wa yub'athu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alayhi sai a tashi kowane bawa akan abin da ya mutu akai ya mutu yana aikin nagarta ya mutu a ayyuka na sa'a to haka za a tashe shi wal akasu bil akas thumma yunshi'uhumullahu subhanahu kama yasha daga nan sai Allah ya sake sabunta halittar su kamar yadda ya ga dama ya kada tsawon yan aljanna ya ƙara kyawun jikinsu kamar yadda zamu ji nan gaba ta ba nan bane amma akwai muhimmanci mu yi ishara malai ce wa hal tabqa tilka al-ghurlatu allati kamulat khalquhum fil qubur aw tazul shin yanzu waccan rashin kaciya za ta wanzu har ta zama cika har da allati kamu la khalquhum fil qubur wadanda halittar su ta dawo ta cika a kabari au ta zuru ko ko a'a dobar dai da rashin kaciyar za su gushe wanda ce yumkinu hada wa hada wancan zai yi wannan ma zai yi zai iya yiwuwa har ‘yan aljanna mu shiga aljanna ba kaciya, zai iya yiwuwa kuma yadda za mu tashi a filin alkiyama ba ta ba, amma muna shiga aljanna a bamu. To zai yiwuwa kuma a filin alkiyama ba ne kaciya, amma muna shiga aljanna sai kaciyar kowa ta sai ya mashi kaciyar da ilima bai san anya ba. Ilima bai san anya ba, to yumkinu hada wa hada. wala yuqlamu illa bi khabarin yajibu al-masiru ilay kuma ba yadda zai a san wane zai faru sai ana da labari ne na nufin sai ana da hadisi wanda ya zama tilas a koma wajen shi mana wani nassi tabbatacce na shari'a wanda ce wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam Allah madaukakin sarki shine dai mafi sani game da haka ya za ta kasance to hadisai dai da dalilai na shari'a sun tabbatar mana za a tashi abin kiyama babu kaciya abin da yake maganar ya za ta kasance to idan yan aljanna mun shiga aljanna haka za mu shiga ba kaciya da ke wallahu ta'ala ala yanzu ka gaya ba ma abin mai tagardama ba ne ko ai yanzu fafutukar da ya shiga a shiga ce to wai kai wani aljanna ya ce wallahi ma abin da na kasa ganewa kenan da kaciya za a shiga ko ba kaciya to bari dai a'a ka roki dai ka shiga aljanna in ka shiga shi kenan to yan wuta Allah madaukakin sarki ya masu tanadi daga cikin tanadin da ya masu na su dandana azaba shine girmama jikinsu wannan kuma ba yana nufin girman da suka zo da shi na duniya zai masa amfani a can ba Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إنه ليؤتى إنه ليأتي الرجل العظيم الثمين يوم القيامة ده أدو لقاتم مجل شرجيجي القيامة أما لا يزن عند الله جناح بعوضة naka ce a gwada shi a sikeri bai kai fuffuken sauro ba na sai yanzu ana sauro mutum zai iya kashe sauro in ka kashe sauron ka cire fuffuken ka sa masu gwada zinariya ka zama auninsu ne koya abu ya hau ka ce dan Allah su gwada maka fuffuken sauran nan ƙosa nawa ne ba ko nuna ba zai yi ba to duk girman kafiri daga gani a nan duniya aka zai tashi aka dora shi a cikin lahira ba kimar da zai bayar annabi da ya faɗi wannan maganar sai karanto aya ta ɗari da biyar da ke cikin suratul kafi fala nuqimu lahum yawma al-qiyamati wazna kafirai ko su ce ba za su samu su ba kafiri ya zo da zalibi ya kai dutsen kofaina ya zo da lada kamar fuffuken sauro sai aka tambaye ka wannan daladar da zanibin wane ya yawa wace ka rika shafi akawun suke ne wani akawun suke ne zanibi kamar dutsen kwafaina lada kamar fuffuken sauro kuma kana ta akawun suke ne yace walai sai ya sai ko min al-azhani shay'un idza taja an-naharu ila dalili wani mai wanke ne yake martani ga irin wannan magana yake to babu dai sauran hankali idan har mutum sha biyu na rana ko karfe ɗaya wai kana yana cewa wai shi bai yadda rana ta hudu ba sai an kawo mashi aya ko hadisi ita wani mutumin bai da sauran hankali wa laysa yasihu min al-azhan shay'un hankali na sai sun kawo bai da in dai rana da karfe sha biyu zaka ce kai baka yadda ba sai an kawo maka aya ko hadisi ko an kai ka ka taɓa ta kaji ita ce kamar yadda ka karanta a geography to bai kamata a saurari mutum ba don ya nuna bai da hankali to wannan ta ɓangaren kibar kagare ba za ta amfane su a lahira ba ba za ta yi masa amfani ba to ya za a tashi kagare a lahira ko kuma yaya za a saka su a wuta akwai wani hadisi da aliman muslim ya fitar da shi aliman muhammad ibn hanbal ya fitar da shi mal albani ya inganta shi a cikin tattalar sahiha ina ga kamar zai iya tuna lambar hadisi ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da biyar in ka duba za a gan shi kan mujallali na uku kenan annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ma baina manki bayil kafir fin nari tsakanin kafadu biyu na kafiri wannan ta dama ka ce kana neman wannan ta hagu masiratu salasati ayyamin darrakibin musri tafiya ce ta kwana uku in ka samu gwanin hawa doki da yake da sauri haka za mai da shi kaga yanzu in aka tashi daga nan aka hau doki ina ga ba za a kwana uku ba za a je Kano a gana maganar daga kafadar abu zuwa kafadar dama magana ce ta kilomita kusan ɗari ko ɗari biyar kai tafiyar kilomita ɗari ka zauna ka huta ɗari ka zauna ka huta ɗari ka zauna sannan ka karisa wannan kafada kenan kaga annabi ya riga ya ma bayar da shek kawai yanzu shi kenan sai ka ce maka to ya ake ga hannun ko kai za ka yi kira kiyastawa amma dai ba za ka yi maka shari'a karambani ba amma annabin ya siffanta annabi ya ce wa ghaila wa dildihi kaurin fatar dan wuta kaga mun fatar jikin mu da ma ba kamar ta shanu gogo ko suke kiya to dan wuta kaurin fatar shi isna wa arba'una zira'a zira'i 40 da fa'i na kafa in muka dauki namu na mutum fadin fit fit kafa wanda ke ta inci 12 ko tamanin da hudu kusan tsawon fe shi ne kaurin fatar annabi yake malamai ma suke cewa ko annabi yake cewa bai zara'il jabbari da zara'in Allah ba na mutum ba wannan mun kiyasta ne kafa tamanin da hudu shi ne kaurin fata kai wuta za ta more kuma wallahi ta yi daidai kafir ya yi banna a duniya ya cutar ya cuci kanshi ya cutar da wasu shi annabi yake cewa wa dirsu haƙori ɗaya irin mataunai na nan ciki haƙori ɗaya na ɗan wuta mislu uhudi kamar girman dutsen uhudi ne kamar girman dutsen uhudi wanda sun ce tsawon shi kusan kilomita tara tsawo tsawo tsawo ka bi shi har ka guri faɗi kusan kilomita uku bisan shi a sama kusan mita ɗari tara wannan shine haƙori ɗaya na ɗan wuta haƙora na yake da shi talatin da wani abu ko to yanzu misali wani kai kake ga za a iya zuba irin uku da talatin da biyu to shine girman kan ya yi wata jihar kaga ka kalli bakin ma shi kai ta gigita mutum haka Allah zai mai da kafirin kato don wuta ta more annabi ya ce wa fakhiruhu mislul baydahi cinyar shi ta kai wani dutse da ake cewa bayza laraba na kwatanta girman shi da uku wa maq'aduhu minan nari kujerar da za a bashi wanda za ta yi daidai da fadin suwaiwan shi in ya gaji dan wuta zai nemi a bashi kujera ya zauna to sai a baki kujera annabi ya ce kama baina makka da wal madina fadin kujerar da za ka yi tafiya kamar ka tashi daga makka zuwa madina tafiya ce ta kilomita 660 shine kamar daga nan da ya zuwa lagos saboda ka dan wuta ɗaya zai iya danna najeriya zai danna najeriya kam ba a nan din ma ya danna najeriya don ya cuce mu ko arne ko mai halin arnan ko kuma dai wanda shi bai jin lahirar ba kaga dai duk farashin ɗaya ne sannu bai ce wannan su ne wasu daga cikin siffofi na kafiri da zai tashi da su to kaga zaka ce to sauran abubuwa ya za su kasance yaya kaza yaya kaza yaya kaza dan aljanna kuwa to shi girmamawa da kyautata mashi da za a yi gyara shi za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da al-Imam Tabarani ya fitan a cikin cikin al-Kabir hadisi ne na al-Mikdadu al-Mikdadu ibn Ma'adi Yakari yake cewa wata na annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wani mutum da zai rasu tun a rayuwa ta bari tun yana cikin rasu da wanda zai rasu bayan yayi dogayen shekaru ya haura ɗari ma da kuma wanda ya rasu a tsakani ya ce babu wani a cikin musulmi mai shiga aljanna illa bo'isa ibna salafi na sana sai an tashi mutum a aljanna dan shekara talatin da ku ko dan shekara talatin nan shekaru talatin ba irin shekaru talatin din mu ba ko kaga mu nan shekara talatin a Najeriya ai kaga mutum ba ma duk ka kone yayi musamman ka zo a wasu karnuka wallahi ka zo a wani yanayin ashirin da biyar ma shayyabatka Nigeria wa ru'asabuha shi annabi da shayyabun hu hudun wa akhawatu hako shi suratu hudun ne da irin su yunus irin su waqi'a ala ta'alla insan alqiyama su suka sa yi hurhura da wuri wasu yo goma sha ba yake ta liye hurhura kai ya duniya ta sa din nayi hurhura daga kirga ga kwaya goma sha domin kuma yanzu in ba da aula to ana nufin shekaru talatin wanda mu a rayuwa ta jin daɗi a nan ba ka bidan shekara goma sha ba domin idan ka cire gashin kai babu inda gashi ya tsoro ma ɗan aljanna ba inda yake da gashi kana cire na kai shi ma saboda ado ne amma ban da shi ba inda ɗan aljanna ke da gashi saboda tsabar kuruciya to dan shekara nawa ne wannan to sai na eh sai na kira kada mu kai tare da da rogo yanzu ba wuce kawai ya canfa to iya na azo kawai haka mutum zai tashi biyar annabi ce dan shekara talatin za a tashe shi in an tashe shi za a bashi tsawo irin na annabi adam a bashi kyau irin na annabi yusuf zuciya ta haƙuri da juriya irin ta annabi ayyu annabi ce wanda ko ya zama dan wuta uzimu wa fuhimu kal jibali haka za a mai da su ɗika-ɗika kamar mafi girman dutsen da ka sani sannan a wurga su wuta wannan hadisi ne ingantacce malal bana yanke ta cikin silsilar sahiha da kuma sahihul tarhib wata na wata mata ya tsohuwa ta zo gun annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi yake ce ma Aisha suna tare da Aisha sai yake ce ma Aisha wannan tsohuwar ba ta shigo sai ta ce khalat min khalat ‘yan uwan mahaifiyata ne, dattijuwa ce, kakar mu ce, sai cikin da ta faɗa ka sai Aisha ta yi mana kakar uwarta hikima, sai tun daga kakar ta zo bari in sa annabi ya roƙan mata aljanna. Sai ya rasu lalla, ‘yar uwan nan tawa ka roƙi Allah ya shigar da ita aljanna. Sai annabi sai ce kai kai kai to ya tsoro shi ba ta shiga aljanna. tsofaffi ba ka shiga aljanna ai tsohon nan yace sai ta fake da kuka ta tabar gida sai na kawo kaina tafiya tana kuka sai annabi ce me take yanzu da ka ce wa tsofa ba ta shiga aljanna idan amfanin rayuwarta sai annabi ce to a kira ta ko ku je ku ba ta labari abinda nake nufi annaha la tadkhulu hawa hiya atus ba za a bacce ta shiga aljanna tana da wannan shekarun tsufan ba sai me ta more kenan ‘yar matashiya za a dawo da ita, ita a ita ba ta ji Allah yana cewa inna an sha'ana hunna in sha'a, matan aljanna ma mu muka halice su. ‘Yar ta duniya ma da za ta shiga, ita ma mu za mu gyara ta, Allah ce fa ja'alna hunna abkara, muka mai da su duka ‘yan mata ba ba zawara. Uruban, muka mai da su tsararrakin juna, za a baka mata saba'in ɗari ɗari biyu ɗari uku amma duk shekarunsu ɗaya sannan ba sa tsufa attara ba wayanda suke tsara rakin juna wata ba tafi wata ba da sauransu to shi ne aka faɗa wa tsohuwa to shi ne ta samu sauki sauki cewa eh to da dama amma waccan magana ta tayar mata da hankali wannan shine abin da wannan babin ya kunsa wanda yake bayani akan hikimar da ke cikin mu tashi da kaciyarmu haka Allah ya ga dama maganar cewa to za mu shiga aljanna ko ba za mu shiga wannan ba wata matsala ba ce sai babi na goma wannan shine fasali na goma sha ɗaya ko na goma sha hudu kuma shine fasali na ƙarshe a jeren giyar fasulla da ya malam ya tattara a matsalolin na abin nan kaciya to yanzu ya gama da shi za mu shiga babban babi babi na goma albabul ashir babi na goma matsala ce nan mai muhimmanci yanzu waccan wancan babi da ya wuce mu fa'idar da yake da shi zai sa mutum bushara mu a matsayin mu na musulmi da kuma mu gode ma Allah irin ni'ima ta musulunci da muke rayuwa a ciki sanan da tausaya ma wanda ba musulmi ba da da kuma kankanta duk wani abu da yake jin cewa nashi ne kuma a wannan zai nuna maka ashe duk wata rayuwa ta kunci da za ka tsinci kanka a duniya matuƙar ba ta yi barazana ga rasa aljanna ba to fa inna hajalan yar karama ce wallahi kar ta saba tare maka da hankali kuma za ta zo ta wuce abul baka arranji yana wata waka wakar na kwantar da hankalin mutum yake cewa da kulli shay'in idza ma tamma nuqsan komi ya kai kololuwar shi zai sauka shi kuma shine ba wuce shi ma da yazo karin maganar ke ce idan ganga ta cika zaki fashewa za ta yi ga ya rau rau tana karuwa zaka ji pus an gama to ce duk wani abu kaga mutum na ta sama yana sama ya zai sauko fala ya bitarra bi sai fala ya bitarra bi sai bil aishi insan kada mutum ya rudu da rayuwar duniya hiya umuru kama sha'atu aduwal yace rayuwar ce ni yadda na fahimce ta kawai yanayi yanayi ne man sarrahu zamanun sa'aruhu a zamanu idan wani lokaci ya bakanta maka rai wani lokaci kuma zai baranta maka rai shine shi kuma wace yake cewa duk abin da ya baka tsoro wata na zai ya baka tausayi shine wannan maganganun malai ce babi na goma shi ma yana da muhimmanci kwarai da gaske cikin matsalolin da ya tattauna ta da cewa shi bai kai fadin waɗanda suka gabace shi ba ɗan shafuka ne fi hukumi sakbi uzun da sariyi wal binti game da hukuncin huda kunnin namiji jinjiri namiji da huda kunnin jinjira mace ina hukuncin a haifan maka yaro namiji ka kama shi ka huda mashi kunni inda ake sa dan kunni to ina hukuncin a haifan maka ya mace ka huda mata kunni inda ake sa dan kunni ma da yake cewa amma uzunul binti amma dai kunnin mace fa yajuzu sakbuha ya halatta a huda tana fadowa za a iya hudawa har ma masu bincike suke cewa daga haihuwarta har kwana biyu ko uku ba za ta ji ba kuma za ka yi mamaki da ke huda wa jiradirai kunni ba sa rakin da da uwarsu aka ce a huda ma sai ta ce haihuwa ta biyu amma za ka yi kun a jikinta amma ka ɗiga mata ruwan zafi ka gani za ta tsale yi kai mana turaren barkono ka gani daga tana ta ajiya tana ihu tana kuka amma an huda mata ce ba tun farko an wuta da jin haka kuma jikin nata ba zai karbi wannan cutarwar ba ko wannan zafin ba to dan haka dai kunnin karamar yarinya mace ya halatta a huda mata shi nassa alaihi da imamu ahmad al-imamu ahmad ya nassantar da haka wa nassa ala karahatihi fi haqqi sari kuma ya nassantar da karhancin haka ga namiji suna kai mun samu hukuncin mu kenan makaruhi ne a hudawa namiji kunni saboda ne bai da amfani a duniya bai da amfani a lahira matafa ya halatta a huda saboda huda na da amfani shine mace za ta yi ado ita ko mace dama yar kyale-kyale ce allati awa man yunashqu fil hiliyati wa huwa fil khisami ghayru mubin yanzu za ka kwatanta wadda aka haifa cikin kyale-kyale in an zo faɗa ba ta da ƙarfi da maza-maza? Yasa mace ko da yaushe za ga ita kawai ‘yar kyale-kyale ce. Yasa karka taɓa mamaki don ka ga matarka ka dawo ka cin mata a sasa. Ni ya faru kyankyaso. In kai faɗa to kai ma ka fara zama mata, ba kuma ka san mace ba. Ai inda har ka gafa hijaratu ha ila ma hadarar ne saboda kyankyaso. Mace ce sosai rabu da ita. amma da kai dan Allah kana neman aure kawai ka je zance sai ka cimma irin kumarcin macijin nan ta wurga rami a hannunta a rami ta tabko shi ta kama bakin ta yaga ta wurga yara ta ta su kare shi kai sai ka ruwan nan an ka ce mata ina zuwa to kai ma ba ita ka tuka dan ba mace bace wannan gaskiya ai kyan mace in ta ga kyankyaso sai ma dibiyo waya wallahi ta kira bidiyo lafiya sun ce ba lafiya ka kawo yan sanda ke uwu a ne ne da yake kyanke su yana da ya shige karkashin tukunya mace kenan to kaga namiji shi ne za ka tsaya kana guda mashi kunni ne ne da shi maza masu tsotsan karin kunama shi da za a ji shi a sandisa in sun gama ya dawo birnin gwari ya wuce kankara namiji kenan wannan yanzu maza sai a cikin gari ko da ce kowane soja ya zaɓe inda da yake so a kai shi fafatawa wani gila zai ci ya rika rike kudin shayin shugaban kasa ya yi da wannan sabbi safa zai ce bayan sa ba dan kali ya kwanta ma da cewa farko bainahuma bambancin da ke tsakanin kunnin na ibu da kunnin namiji da aka karhanta da hu da kunnin mace da aka halatta annal unsa muhtajatun lil hilya ita ya mace tana da buƙatuwar ado fa takmul udhuni maslahatun fi haqqiha da aka huda mata kunni akwai maslaha dan tabbatuwar haƙƙin da take da shi da filafin sari sabanin karamin yaro to sai ba mu misali na hikima wanda yake nuni ga cewa tun kafin musulunci ma ana huda kunni kuma da musulunci ya zo annabi ya sa albarka ya ce wa karkalin nabi sallallahu alaihi wasallama domin hakika annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi ya ce da Aisha ta fi hadisi ummi zar'i ya ce wa Aisha a hadisin ummi zar wannan hadisi na daga cikin hadisan da jabberin kanan tan yi yake duk ƙarya ne amma kuma dai da aka yi taro kowa ya ga yadda ya shi cikin wajen awawu amma har da wannan hadisin ya soka saboda wani dalili na tabuwar hankali ya ce akwai hadisi da ake cewa hadisin ummi zar malamai na cewa duk ɗalibin larabci ya kamata ya nemi hadisin ya haddace a ciki da aka zo kan ita ummu zar'in din annabi ya ce kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in ni zan zame maki kamar abu zar a wajen ummu zar wanda su suka cinye hadisi mutum ya lura shi ummu abu zar mutumin kirki ne ga karimci ga wadata ga kyakkyawan hali ita kuma ummu zar mace ce mai biyayya da aka gatanta dan ta ce ba ma ta tashi ba sai wajen goma ko sha ɗaya na rana sanda za ta tashi kuma barorinta gaba ɗaya sun gama share gida a za ta rake rike ga abinci can an kai tana ci sun ta gama su kaula kwanan su je su gaba da baccinta kwatsam ran nan ya yi wata tafiya sai ga wata mata bazawara da marayu guda biyu ta ɗan burge shi sai zo ya saki wannan ya auro ta to shi na nabi ya ce matsayinki a wuri na kamar matsayin ummu zar ni a wajen abu zar sai dai ni ba zan sake ki ba to daga cikin abin da ita ummu zar ta faɗa game da gata da take da shi a wajen mai gidanta ta ce bari ku ji mijina a nasa min holiyin ozonayya ya cika mani kunnuwa na da kayan ado in an ce a nasa ya nauyaya mani kunnuwa na za ka duk sanda ka hango kunni na za ka cike yake da ɗan kunnaye na zinariya suna lilo an huda kunni an makala wannan yana nuna kenan tun a wancan lokaci ana huda kunni to kenan ita ma ita ta huda kunni ta sha ado ai mala'a hamin al-uli ya cika mani kunnuwa na da kayan ado hatta sara yadusu fiha har kunni na na rawa za ku kunni na na wani irin rausaya yadda ya dace ga kunnin mace na rawa da sauri dan kunnin karami ne yana rawa a hankali wanda laraba na yawan kwatanta yan matansu ko matansu da irin wannan tafiyar kamar yadda Aisha al-Kabir yake ta tamshil huwaina kama tamshil bidal wahab Allah ya ce wannan matar da yake so tana tafiya yadda ka san girgije ya ɗibo ruwa kaga girgijen da zai ruwa ko da girgije na wucewa a ɗari da ashirin hadarin kakani amma an kaga yana tafiya a hankali ya ɗibo ruwa ce ita to ita budurwar shi haka take tafiya a nan sai ba kaman a ɗari da ashirin ba misali ne suke bayarwa to idan kaga kunnin mace na yawa rawa ɗan kunnin ƙarami ne amma in ya sha ɗan kunnaye ya yi nauyi to ya za ga yadda harraku yana motsawa ne yana wani rautaya saboda ya sha kayan ado to da ka sai ya zamana wannan dalili ne kan cewa ashe mace idan ta huda kunninta ta sanya kayan ado ta yi abin da ake tsammani da aka sai shari'a ta halattar mata da da haka ina ga saboda yanayin lokaci sai mu tsaya nan Allah ya kai mu tashi ta shari haini subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum